ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا وطن سامنا sabon ya dan bata 20 da nawa a kwashi ba malam umar yau nawa ga watan musulunci watan musulunci so hada lillahi to ai biyan ya kamata ka hade ka rike to 21 to yau muna 21 ga watan shida hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1440 wanda ya daidai da 26 ga watan biyu shekara ta 2019 kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin ammar ibn yasir da ke cikin unguwar hausawa dan fulani a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka littafin ihya'u sunna wa ikhmadul bid'a wallafar shehu usman dan fodiyo rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasinmu na 66 a cikin wannan littafi a darasin da ya gabata mun yi karatu ne game da hukuncin fitowar mata ko su leko daga cikin gidajensu domin siyan wani abu a hannun wato masu talla a cikin unguwa masu sai da mai ne masu sai da kifi masu sai da kayan siyarwa shin yana iya halatta mace ta fito ko ta kirawo wani mai yin wata sana'a domin ya shigo gida ya yi mata aiki daga ita sai shi kaman gyaran wuta kaman gyaran ainihin wato satellite da makamantan haka mala ya ce inna zalika haramun ijima'an ya ce mace ta kadaita da wani namiji a cikin gida da zummar mai wata sana'a ne da zai shigo ya mata wani aiki ko kuma ta fito waje ta nemi mai wata sana'a su dinga magana da shi tana siya albarka yana a ƙara mala ya ce wannan baya halatta domin baya halatta mace ta fito a irin yadda mata suke fitowa su yi wannan mu'amalar sai ga mijinta ko ga wani cikin muharramanta sannan da hukuncin fitar mata zuwa kasuwanni da kantina da irin yadda suke fita da kaya shara-shara ko matsatsin kaya da kuma ainihin wato ado da kwalliya da turare da makamantan haka a je a shantake a yi ta hira da mai kanti wato da sunan an je yin ciniki ko an je siyayya kasuwa domin yi tattaunawa mai tsawo akan wannan da irin hadarin da ke cikin irin wannan mu'amala da hulɗa ɗin da kuma irin ainihin haramcin da ake fadawa na ainihin wato irin wannan mu'amala ɗin Allah ya kiyaye qala al-muallif rahimahullahu ta'ala fa in qulta fa hal yajuzu khuruj al-mar'ati shabba ila as-suq lil-bay' wash-shira' idha kanat mustatiratan ولم تقع خلوة ولا شيء مما مما أنكره الشرع قلت إن ذلك جائز لكن قال في المدخل وهذا كله إذا عدمت من ينوب عنها من زوج أو ذي محرم فإن وجدت ذلك فلا يحل لها أن تخرج لأن خروجها فتنة شيخ عثمان أمبوديو ya ce idan mai tambaya ya tambaye ka ya ce fahal ya juzu shin ko yana iya halatta khurujul mar'ati shabbati fitowar mace matashiya budurwa ila suke ta tafi kasuwa ko ta aiki kanta ko kuma a gidansu iyayenta su aike ta kasuwar sabon gari ko kasuwar kantin kwari ko kasuwar kofar wambai ko kasuwar rimi shin yarinya budurwa matashiya shin yana iya halatta ta fita zuwa kasuwa lilbai'i domin ta siyar da wani abu irin wanda ake dora musu tallan waina ko tallan goro ko tallan abincin sayarwa yana iya halatta ta je kasuwa ta sa teburinta ta siyar da haja ko kayan da ta je sayarwa washira ko kuma a aike ta ko ta aiki kanta ta je ta siyo kaya a kasuwa a matsayinta na budurwa matashiya idan kanar mustatiratan idan ta suturce jikinta gaba ɗaya ta sa hijabi ta yi shiga irin ta musulunci babu wani tsiraici da ta bayyanar a jikinta shin ya halatta tunda ana ta maganar suna fita tsirara suna fita su sa jambaki da hoda a sha turare da sauransu abubuwan da ake ganin suna taimakawa da rura wutar fitina da take faruwa to idan mace ta yi shiga irin ta musulunci ta lullube jikinta gaba ki daya ta tafi kasuwa don ta siyo kaya ko ta tafi kasuwa don ta siyar walam taqa khalwatun sannan ba a samu keɓanta ba tsakaninta da namiji wala shay'un ba a samu wani abu ba mimma an karahu shar'u daga irin abin da shari'a ta yi inkari ta ce bata yadda ba shin ya halatta mace in ta cika waɗannan sharuɗan ta je kasuwa ta siyo kaya ko kuma ta siyar da kayanta an fahimci wannan tambayar ma'ana in an tambaye ka ina hukuncin yarinya budurwa matashiya ta tafi kasuwa domin ta siyar da kaya ko ta siyo kaya amma fa ta yi shiga irin ta musulunci ba ta bayyanar da tsiraicinta ba sannan ba samun kaɗaica za a yi da ita da namiji ba a'a guri ne wanda yake buɗaɗɗen guri inda za ta je ta siyo kayan nan ko kuma ta siyar sannan babu wani abu cikin abin da shari'a take kyama da zai faru tsakaninta da wanda za ta siyarwa kayan ko wanda za ta siyo kayan a wajensa to in ta cika waɗannan sharuɗan da ƙa'idojin yana iya halatta ta fita kasuwa ta je ta sai da kayanta ko ta siyo ƙultu shehu usman ɗan fodiyo rahimahullah ya ce inna zalika ja'izun wannan ya halatta idan yarinya budurwa ta cika wannan ƙa'idojin ta rufe jikinta shiga ta musulunci rub ba a samu keɓanta ba sannan ba ta yi wani abu da shari'a ta yi allah wadai da shi ba to wannan kasuwancin nata na ta siyar ko ta siyo ya halatta lakin ƙala fil madakhal sai dai ibn al-hajj ya faɗa a cikin littafinsa na madakhal ya ce wa haza kulluhu wannan halaccin fitar mace zuwa kasuwar tare da cika waɗannan dokoki da sharuɗa yana halatta ne idza adimat man yanubu anha in ta rasa wanda zai wakilce ta zuwa kasuwar min zaujin namijinta auzi maharamin ko wani muharraminta wanta ko kaninta da sauransu an fahimta ma'ana ibn al-hajj sai ce eh wato ko da mace ta cika duk sharuɗin da ake bukata to ba za ta je kasuwar ba dai har sai in ta rasa wanda zai wakilce ta je ya siyo mata kayan ko ya siyan mata fa in wajadat balik idan ta samu wanda zai je ya siyo mata kayan idan ta samu wanda zai je siyan mata da kayan nata cikin muharramanta ko mijinta fala ya hillu laha an ta kharuja to fa bai halatta wata fita ta je kasuwa me yasa malai ce li anna khurujaha fitnatun domin fitar mace fitina ne fitar mace gaba ɗaya fitina ne abinda ke sa fa mace ta baro gidanta larura ce ba wai an ce abokanan turmutsetseniya da gwamutsetseniya da mu'amaloli bane na yau da kullun tsakaninsu da maza what man can do woman can do ibn beta a ce su fito kallabi tsakanin rauna wannan ba musulunci bane suna so yanda suka lalace mu mu lalace ba su lalace ba har sai da suka bar mata suna shiga ta tabarruji suna shiga cikin al'umma sannan to wannan illar da ta faru a cikinsu ita suka watsu suke so mu zama haka amma ƙa'ida mace ɗaya cikin gida ce wa ƙarna fi buyutikun na haka Allah ta'ala ce mata ku yi zaman ku a cikin gida shi yasa dukkan wata ɗawainiyarki da responsibility naki aka ɗorawa mijinki ko aka ɗorawa mahaifinki kaga kenan Allahumma sai dai idan ba mijin da zai iya ɗaukan ɗawainiya ko kuma ya ki ɗauka ko yana cikin larurar da baya iya ɗaukan ɗawainiyar iyalinsa ko kuma ba ta da iyaye mareniya ce ba ta da wanda zai tallafi rayuwarta ya zama dole sai ta fita to mata lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam akan ba su dama su je gona su gonakin su su yi noma su yi kaza da sauransu da hakan an samu irin wannan larura ce amma asali abin da aka sani shine mace ta zauna ko dai tana karkashin mijinta ko tana karkashin mahaifinta ko kuma tana karkashin ɗanta haka ka'idar mace take da haka ba a sa ta taifafutuka a ce duk inda namiji ya shiga hayya hayya ana ta hayaniya mace ita ma ta birkide ta rikice ta zama namiji ba haka ga musulunci ba haka yake so ba mace in ka'idar za a ba ana so ta yi zamanta a cikin gida amma in suka riga kuma suka fito ta wani malaminmu ya ce to ai wannan wakar na fi buyutikun nan kafin su fito kenan to yanzu sun riga sun fito ya ce kawai dai ka dinga wa kullum muminati ya gudunna min abu tsari hinna wa ya fazna furuja hunna dama can kaga dai tun ba ta iya magana ba aka sata a nursery aka sata a play group take ta yawo ta je makaranta ta dawo ta zo ta gama ta gama play group ta shiga pre nursery ta gama ta shiga nursery ta gama ta shiga primary ta gama ta tafi secondary ta junior ta gama ta tafi senior kila ma ta tafi higher institution dama can a waje take to yanzu duk wani bayani na wakar na fi buyu tukunna ita ba ta fahimce ka ba ka ce duk bayan ta riga ta saba da wannan yawace yawacen ba ta nan ba ta nan ta saba a wato turmutsitseniyar ita wajen shiga lecture hall ta saba ta zauna ga ugunta ga na namiji a cikin tasi ko a cikin abin nan wajen zuwa makaranta ko na mai kamata haka duk bayan ta gama karatun ka zo ka ce mata wakar na fi buyu tukunna malamin mai ce wannan karatun ba ta gane ba ta fahimta yanzu kawai dai kai ta cewa su ji tsoron Allah wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna shine babban rigimar da aka samu shi yasa ainihin wato turawa suka yi ta ziga su suka yi ta fanfa su cewa su fito su ma a dama da su yanzu har siyasan nan zaka ji suna su ma ba za su dinga yadda ana tafiya ba su ba ya kamata mata su fito su ma a dama da su to kuma ka'idar shine fitowarsu da cakuɗeɗeniyarsu da kaiwa da komowarsu da kara kainansu tsakanin maza fitina ne fitina ne to shi yasa idan ta, ta yi shiga kuma ga shi dama ka san yadda ake ciki yanzu shiga ce ta ya jujuwa ma juju dama suke yi wannan fa in za a samu mata nagari nagartattu kimtsatsu masu shiga irin ta addinin musulunci shine fa ake ta wannan kaffa kaffan inda yanda za a yi masu zaman su kasu fito ba irin matan yanzu da ya zama to yawanci gashi nan dai kana kallo kai ma irin abin da yake faruwa waɗanda suka kame kansu suke shiga irin ta addini an ce in an samu wanda zai je musu wannan yanda ba sai sun fito ba to aje su zaman su a gida kasu fito saboda fitar su fitina ce abinda kawai ke sa su fito larura ce in akwai larura su je gwargwadon inda larura ta kare kuma su koma gidajensu wa in lam takun mimman yuftatanu biha fa yukrahu laha an takhruja li'anna an-nahya shamilun li kullihinna illa mastuthniya min al-mutajallati allati la araba fiha lir-rijal wa qad qala Allah ta'ala wa an yasta'fifna khayrun lahun mala yace wa in lam takun ko da ku ba ta kasance min man yubta ta nubiha daga cikin irin matan da ake fitinuwa da su ba ma'ana ko da ba ta cikin irin matan da maza suke fitinuwa da ganinsu ba ma'ana ba kyakkyawa ba ce ko da ainihin wato tana ganin ba ta da kyau in ma ta fito ba lalle ba ne maza su fitinu da ita to fa yukrahu laha in tana cikin irin wannan matan wayanda ba wani kyau ne da su ba can to an karhanta dai an ta ta fita li'annan nahaya domin hanin na mata su dinga yawan fita shamilun likullihinna ya kunshi matan gaba ɗayansu da waɗanda ake suke ganin kyawawan ne da waɗanda suke ganin ba ma masu kyau bane ba lalle bane su fitini mutane duk gaba ɗaya hannun ya kunshe su umarnin su zauna a gidan duk ya shafe su illa mastusniya sai fa waɗanda aka ware sai waɗanda aka togace minal mutajallati daga tsofaffi tsohuwa allati la araba fi halin rijal wanda babu wani mamora babu wata sha'awa a tattare da ita ga maza kamar yadda na ambata satin da ya wuce za a ga da in akwai tsohuwa a gida to za a ga ba wai aikenta ake ba saboda ba a ba wani yaro babba sai yan mata su kuma ka'idar shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a zuwa sallar idi aka ce har irin wa'annan yan matan da ko gidan ka shiga ba lalle ka gansu ba aka ce ranar idi su fito su ne zawatul khudur don ka san a ka'idar musulunci mata kawwame su ake gwalagwalai ne keɓance su ake kula da su ake yi ba a barin su kowace irin kura ta fada kansu ba a bari kowane irin kuda ya hau kansu saɓanin yanzu da za a ga mutum ƴaƴan nasa ma baya kishin su kawai ga sunan suna ta gantalin su da inda suka ga dama kamar yadda na ambata satin da ya wuce ga tana ta dawafi ita ba a ɗakin ka'aba ba ba inda za ta kawai ba a ɗakin ka'aba ba amma tana ta dawafi kawai ta ci kwalliya gidan ya yi mata tsuku tana ganin ba ba ta kasa sakewa kafata tana mata kaikai kawai ta kirkiru wani aike ko ta kirkiru zuwa wajen wata kawashi kenan sai abu annabi sallallahu alaihi wasallam cewa zawatul khudur har su a fito da tsura na idi wanda ko gidan ka shiga ba lalle ka ganta ba sai kana wai wanda tana na ce tana nan ila tana cikin daki ko tana cikin wani kebantaccen guri saboda kimar su da darajar su amma yanzu an kyale su ga sunan suna ta kara kai na tsakanin mutane kuma mutane ga ko da tsoron Allah ma yanzu a yanda mata suke yawon nan yaya za ka yi ko kana da tsoron Allah ba sai ka yaƙi da zuciyarka ba sosai to ballantana kuma mutum ya zama to dama ɗan duniya ne sharholiya yake so ga sunan kuma available ta yi ɗan kaɗan za ka yi sai a amsa to kaga illa man rahima rabbuka da haka ko da matan nan suna cikin wata za ta ce ai ba kyakkyawa ba ce ita ko ba ta da kaza kowa ma zai saurare ta a'a li kulli saqibatin laqiba kowace ƙwarya da abokin burmunta yanda take ganin ta haka wani yana ganin shi kuma in ya samu wannan lafiya nan to sai dai irin tsofaffin nan da sun riga sun ta kurkushe duk in ka kalli fatar ta duk ta yi nunu sakina da haka ba yanda za a yi ba wani abin sha'awa a tattare da ita to wannan idan fitar ta kama su za su dinga fita su je kasuwa su siyo kaya ko kuma su sai da abin da za su sayar domin Allah ta'ala ce wa an yasta'afifna su kame gabarin fitar khairul lahunna shi yafi alkhairi a gare su in ma akwai larurar fitar in dai akwai wanda zai iya magance larurar ba sai kin fita ba ki zauna a gida shine daidai ya zama mace kawai za ta jima bata fita ba in ka ganta ta fito to wata larura ce mai karfi za ta ce ta aiwatar in ta gama ta dawo to amma abin da yasa duk ake ta wannan faman kamar yadda na karanta na karanta muka karanta a baya wa karna fi buyuti kunnan duk da zaka dinga karanta musu dama a waje suke kuma kaga yanzu abu ne wanda da wahala su iya fahimta kaka ce su koma gida su zauna fa in lam tajid al mar'atu man yanubu anha idan mace ta rasa wanda zai wakilce ta ya je kasuwa ya siyo mata kaya kuma gashi tana bukata ta siyo kayan sawa ko ta siyo kayan kwalliya ko ta siyo takalmi ko ta siyo jaka ko ta siyo wani abin amfani ko kuma tana da wani kaya da take so a siyar mata a ta rasa wanda zai siyar ya zamanto tana da daham dinta ko gwal dinta tana cikin damuwa tana da mara lafiya ko wani abu tana so a siyar mata don ta yi bukata da wannan kudin ta rasa wanda zai siyar to sai malai ya ce fa in lam tajidil mar'atu idan mace ta rasa manya nuhu anha wanda zai zauna a madadinta ya wakilce ta mimman taqaddama zikruhum daga waɗanda ambatan su ya gabata ba ta da miji ko kuma ba ta da wani muharrami wanda zai iya daukan wannan nauyin ya dauke mata shi ba sai ta fita ba fal tursil man yanubu anha minan nisa'il mutajallati to ta aika waɗanda za su wakilce ta daga tsofaffin mata allati la yunzaru ilaihin na waɗanda ba mai kallon su an fahimta yawa an ta zo kantinka kai ma Allah Allah kake iya me kake menene ba ka son a ja dogo hira an fahimta yawa kaga jikinta ma wani makyarketa yake da haka ba ka son ka yawaita kallonta ma kar ka samu matsalar ido to kaga irin wani amma aiko maka yarinya fara sharrin ga ma kyakkyawa ga shiga mara kyau sai kai tijanta da hira sai a yi ta abun nan abun da aka aiko ta da shi sai kuma a jata da wani abu kila daga na ayi canjin waya sai kuma ka ga wasu abubuwa wasu alakoki suna neman su kullu kila ma ba masu kyau ba amma tsohuwa aka turo maka kai a matsayinka na matashi mai kanti ta yi sa'a kakaka an fahimta kaga sai ka dinga kokarin ta gama abin da ya kawo ta ka sallame ta tafiyarta to in ya zaman to mace ta rasa wanda zai wakilce ta ita ba ta da wanda zai wakilce ta to in ya zama lalle sai ta aika ta samu wanda to ta aika in ma matan za ta aika to ta aika tsofaffi waɗanda ba mai kallon su wala yuqbaqu bihinna ba mai damuwa da su shi wala yuqbaqu bihinna ba mai damuwa da su wala fitnata fi suratihinna sannan babu wata su babu wata fitina a surar jikin su babu ba abin da za ka kalla a jikinsu ya zama mafitina babu fuskar ta ruwan kyan ya zube in ka kalli kirjinta kamar naka da aka kaga ba wani abu da za ka kalla ya iya tayan maka da wata fitina ko wani abu ya faru to in an samu wannan shi kenan kaga sai a aika wannan wala fi kalami inna magana ta tama irin ta tsoffi ce gardin muryar ma ba ta da shi an fahimta sai a aika irin wannan tana magana ma ka dan matsa hajiya ban baje ba sosai magana ta ta bata fita sosai ko kuma tana fitar amma dai zaka ji magana ce ta wanda sun sha sun sha wato miya da yawa to yanzu irin su suke shiga kasuwa kaga illar bata da yawa fa in ta'azzara alaiha zalik to mala yace idan duk hakan ya gagara ita ba ta da mijin da zai je siyo mata kayan ba ta da wani muharrami wa ko kani ko babanta ta ce ba abba wallahi na dan ajiye dan kudi na ina so a siyo min kaza ai shi ma zai karba ba zai ce a ni zaki aika ai ba magana aike shi ya ya san wannan karatun zaman ta a gida ya fi zama lafiya kila ma ce za ta yi siyo mata in tana to duk sai ta zama babu waɗannan din sannan kuma sai ya kasance babu tsofaffin matan da za ta iya aika gila wani yana nan ya ba da ansa ce shi kenan sai ta fita a hakan to malin ba wannan kofar ya bayar ba again sai sake takurewa sai ce a faltas ta gani anil huli to ta haƙura mana da kayan kwalliyar kenan kawai dama hoda da jambaki da gazal da fankeke za a siyo mata to duk ga sharuɗa ta kasa cikawa kenan ta hakura kawai ta shafa ɗan manta dangwaliya ba shi kenan kawai ce zamanta a haka shi ne faltasta gani anil huli ta wadatu gabarin siyan kayan kwalliyar da take ganin su ne za su tilas don su waɗannan suna da matukar mahimmanci a wajen mace to sun kare kuma tana so ta siyo kuma ga waɗannan dokoki sun zo to inda aka rasa cika waɗannan ka'idojin malai ce to gara ta haƙura da wannan kayan kwalliyar fahuwa afdalu laha shine yafi a gare ta amma fa inda rabbiha a wajen ubangijinta wannan kuma kaga sai imanin gaske ne zai iya karba wannan sakon wa aktharu thawaban kuma shi zai sa ta samu dumbin lada ta hakura saboda da taje wani namiji wanda ba muharramin ta ba wani kato ya gogi jikinta tunda kasuwar ta zama haka kuma ba wanda zai daga miki kafa dan bakin shigo fagen ba ba wanda zai ce a wannan mace ce bari ba kwa gani yanda ake a kasuwar ha maza ha mata wani ɗan dako ne ya ɗauko kaya malam ya sha wannan yana ta makyarketa an lafce shi da kaya duk ya yi gumi malam yana ta tsani kin zo ba ma kika sa a ma bai bangaje ki ba tsayawa zai yana hajji ya ɗan ba mu guri kin san ku mata ne an ci a girmama ku gaya haka zai gaya miki ba mai saurarawa an fahimta shi yasa wajen ATM din da wani zai ce da Allah a taimaka a ba ma da yace ai yanzu ta zama mu ta zama mu ba wani zancen a taimaka a bata ta dauka haka na ji wani yana faɗa an bai da ah to ta fito da abin nan sai bida ga tunda ta fito ai yanzu kuma kaga shikenan duk sawa'un what man can do woman can do ibn beta ka bulayi ta bulayi mana kuma in sun zo sai su marere ce su ce da Allah su ai mata ne a taimaka a basu su shiga su fara za a yi interview su ce ai su mata ne a taimaka ba wajen neman kudi ne ba to ire-iren waɗannan abubuwan malai yake cewa in sun samu ne in duk an rasa to ta haƙura da abin da za ta siyo ɗin shi ya fi alkhairi a gare ta da samun lada a wajen ubangiji wa in waje da manyan nubu an ha ga wani sharaɗin kuma idan ta samu wanda zai wakilce ta ya je ya siyo mata kayan a kasuwa mimman zukira daga waɗanda aka ambata ko dai wanta ne ko kaninta ne ko wani muharraminta ne ko kuma ainihin wato mijinta fayushi ta raɗu to shi kuma wanda za ta aikan sharaɗi ne shi kuma fi haƙihi a karan kansa an ya kuna arifan bi a hakamin riba wa sar ba jahili za ta aika ba kuma in za ta aika ta aiki wanda ya san halar da haram ta aiki wanda ya san an yi ciniki iri kaza riba ta shigo ciki sannan ta samu wanda ya san hukuncin asarfu canji an fahimta don daga cikin riba inda riba take shiga akwai wajen bangaren canji musamman ciniki irin na wancan na da trade by barter ban gishiri in baka manda to wanda zaki aika ya muki wannan musanyan ko ya muki furfure to ya zaman to ya san menene shari'a ta ce game da wannan irin hada-hadar da wannan harkar da zai yanzu sai aka yi sa'a ke kin haƙura kin ji wannan karatun zancen zuwa kasuwan nan za ki haƙura kuma kin yi sa'a mijinki ya ce zai dinga duk lokacin da za a siyo miki kaya zai je siyo miki ko kaninki ko yayanki ko kuma babanki to yanzu sharaɗi na biyu shi wanda zai je mijin naki ko kaninki ko yayanki ko kuma duk wanda za a aika to ya zamanto ya san hukunce hukuncen kasuwa ya san halal da haram dan yawanci mata za a ga suna daga cikin matsal yanzu kawai yanzu su tambaye ka wani kasuwanci ne an ce ta sa dubu goma amma duk wata za a dinga bata dubu biyar da haka tana auna nan da shekara kaga dubu sittin za a bata duk wata dubu biyar kuma dubu biyar ta sa su saboda haka yawancinsu in ka samu masu fahimta su ne wanda za su tambayi malamai su je yaya hukuncin yake wata kuma kawai abin da za a samun take kallo to shi ne sai mala yake cewa shi wanda za a aika din an samu wanda za a aike shi to ya zama to ya arifan masani ne bi a hakamin riba game da hukunce-hukuncen riba wasarf kuma ya zama to masani ne game da hukunce-hukuncen canji wa kaifiyati takhlisi zimmati fi zalika kuma ya zama to ya san yadda zai kubutar da kansa fi zalika a cikin abin da ya shafi riba ba zai fada a cikin aiken nan da aka yi masa ba zai je ci riba ba wa ma sha kalahu da abin da ya kamancece ne da riba din ya zama masani ne akan wannan ba ya zama babban babban malami ba amma dai ko dai ita kanta aike shi ta wayan mar da kai to gaskiya karka yi kaza karka yi kaza karka yi kaza domin haramun ne na tambayi malamai sun ce baya halatta fa in lam tajid man ya'lamu kila wani ya ce to ai na bata samu irin wannan wanda ya cika wannan sharadin ba shi ne mala ya ce fa'in lamtajin manya alamu idan ba ta samu wanda ya san wannan hukuncin ba fa fala ya juzu laha irsaluhu to baya halatta ta aike shi wa kazalikal hukumu haka ma hukuncin yake fiha ita a karan kanta in tawallar zalika bi nafsiya idan ita ce za ta yi hakan da kanta ma'ana duk an rasa yadda za a yanzu ta cika ka'ida tana so ta fita da kanta ta yi shiga mai kyau ba ta yi ainihin abin da ya keta shari'a ba za ta je kasuwa kuma ta yi alkawarin ba za ta je ta yi turmutsitsiniya da maza ba sannan duk wanda za ta yi cinikin da shi za su yi magana iya gwargwadon bukatar da ake da ita ba za ta kara akan haka ba in ma ya ja ta da hira ita ba za ta biya masa ba kawai tana so kawai magana ɗaya biyu a siya a taya a yi kaza a daidaita shi kenan ta sai abinda za ta siya ta ɗauka ta kenan to in ta cika wannan ƙa'idar to ya zama ita ma ta san hukuncin halar da haram wafi zauji ha in mijinta za ta aika shi ma a cikin mijin nata ya zama shi ma ya san wannan hukuncin wa zawi maharimi ha da muharramanta in za ta aiki wani muharramanta ko yayanta ko kaninta ko duk wanda za ta aika za ta aika cikin muharramanta ya zamanto ya san hukuncin halal da haram fa in qala qa'ilun inna an-nisaa la ilma indahunna fil ghalib bi hadhihi al-umur ولا يجدن من أهل الفقه من ينوب عنهن فيها غالبا malam mafita yake ta bayarwa dan a haɗu da Allah lafiya shi da duk wannan wanda zai ce ka an tsaurara wallahi duk dan a kubutar da ita da kuma kai da za ta dinga kara kai na kuna mu'amaloli da ita ka kubuta wata ma za a gama ta aure ce matan wani ce ka zo kawai ka baje akan tebur akan kayanka na abin nan kuna ta hira da matan mutane kai za ka ji daɗi a ce wani yana hira da matanka ba iya abin da ya kama na bukatar a tattauna ba na abin da ya kawo ta kawai ka bude hira kuna ta yi ka kura mata ido kamar kai ka auro ta kana jin wani nau'i na sa'ida da jin daɗi a ranka saboda kallon da kake mata kila ma kana tunanin ina ma kai ka aure ta wani ma kila daga nan ya fara kokarin bushe mata kunne in mijin nata mai karamin karfi ne ta zo ta kaya fal shago shikenan ya ja ra'ayinta ta je ta gundule igiya a wurin ta dawo an fahimta to idan wani ya ce innan nisa'a to ai su matan nan da ake ta magana a kansu la ilma inda hunna su ba su da ilimi fil galibi a mafi yawan lokuta bi hadhihi al da waɗannan al'amuran saboda kaga a ka'ida mace ba ya kasuwa bace shi yasa yawanci abin da ya shafi hukunce hukuncen kasuwanci da bashi ba mata a ciki yanzu ne mata suka rikide suka zama yan kasuwa ko dai saboda kasawar da yawa daga cikin maza tunda akwai magidantan da da yawa sun nauyin gidan sun bawa mata wallahi mala kaga mace ta fita daga cikin hayyacin ta ga yara ga kudin makaranta ga waye wani kawai sai zai fita ya dauko naira hamsin ya mata shi ma wannan zaluncin da kama karya ga wasu mafiya marasa tsoron Allah cikin maza shi ma ya yi yawa wanda wannan ya tirsasa da yawa daga cikin matan da suke son su kame su yi zamansu a gida ya zama hakan ba zai yi ba kawai da safe zai tashi ya ce ke ni fa na fita ki san yadda za ki shi bai san yadda za ba ita ce za ta san yadda za ta ya ban mata yara 'yan kanana da 'yan makaranta da waye ya ce ta san yadda za ta wani ya samu matsaloli na karayar tattalin arziki na kasuwa daga nan kawai ya yi miƙe kafa ta ɗan fara sai da awara a cikin gida shi kenan shi ma sai a zubo masa ta 200 ya share shi ya zama hajiyar yanzu ta yi kudin cefane ta yi biya yara kudin islamiyya duk za a gadin malamin islamiyya ya san wannan yawanci wa'anda suke kara kai na wajen yayansu mata ne ba abin da ya mazafi shi yanzu an ce ta zama aluja shi ne ya zama madda yanzu tun da dai ta fara sana'a yanzu shi tun da abubuwa sun ja baya maimakon ya sake fafutuka wallazi na jahadu fina la na hajiyar nan su bulana yanzu kasuwancin da yake abin ya ja baya ko sana'ar da yake yanzu ta dakata ko kuma aikin da yake an sallame shi maimakon ya nemi wani kawai ya dako ba gida ya zauna ba abin da yake iya ya ban mata aikin gaba daya kudin makarantar yara rashin lafiya komai ita ce wannan rashin tsoron allah shi kuma na rashin shi yasa za a ga duk yawanci wasu da suke barin matansa su sana'o'i ko ya ban matarsa ta je ta aiki duk ba wani abu bane wannan ne kawai shi ba zai iya ba ko kuma baya son ya dauki nauyin responsibility din gaba daya da haka in tana wata sana'a wani abun sai ya doji ita ta yi to wannan ma yana daga cikin matsaloli shi ma kuma matan kai hira da su yawanci abin da suke kawo kenan in suka ji wannan karatun kai kuma su ce to ai gashi wata zai ta ce ma akwai wata ta ce wallahi ma su su biyu ne matan ita tana da yaya ko hudu ne ni take ga wannan ɗayar kuma tana da koma yayansa da akalla sun kusa goma ta ce wallahi sai sati sati biyu bai ba su kokobo ba kawai in ma shi ya samu kawai zai je nak a waje daga karshe aka dan samu wata tinja-tinja aka ce wani ko dan uwan mahaifinsa ne ya shigo ya musu sulhu da ya zo ya ce ka ba ni kunya ya ji yadda suke rayuwar da yadda suke haƙurin da wahalar da ya jefa su a ciki ƙarshe aka yi suka ce su sun yadda ko duk sati ne dinga ba su ina jin ko 500 ne ko duk sati ko kullun namanta naira 500 ba ko 500 kullun karka manta su su biyu ne matansa sannan ga yayansu sun kusa su su goma sannan ba kwaya a ciki za su auno abinda za a ci a ciki za a sai itace a ciki za a yi cefane a ciki za a yi kaza 500 aka zo aka fara yi ina jin sau ɗaya ya bayar kawai sai ya koma sai bayan kwana biyu sai ba da ɗari biyar shi ɗin ma dai suka ga dai allah a hakan ma dai a dai tafi a haka mata da yawa suna ta haƙuri akan haka a dai rayu saboda ba daɗi a ce wata kullum 'ya'yan take kallo in ta tsallake ta ce ba ta zauna ba 'ya'yan ba su saboda haka haka ake ta tafiya haka ake ta tafiya ana nan kawai sai ya koma sai ya sati daga karshe sai sake koma gidan jiya to ire-iren waɗannan abubuwan an san ana wasu suna shiga cikin ibtilawo'i na rayuwa da sauransu amma ba ka ɗauka don ka shiga cikin wata jarabawa ta rayuwa ba wannan nauyin ya sauka daga wuyanka shi sa wani yana kallon yayansa suna lalace ya zuwa ido saboda baya iya ɗaukan nauyinsu man la yamliku ta'am la yamliku al-qarar shi yasa ita ce ita ce wato ita ce ita ce kawai shugabar gidan ƴaƴan ma zai yi ta sai musu tsawa za su saurara saboda shi hoto ne baya iya komai a gidan ba zai kawo abinci ba ba zai dinka a yaran kaya ba ba zai biya musu kuɗin makaranta ba zai kawai sai dai shi babansu ne to shi sa ko akan ba daidai ba babu su ta dora su sai sun tafi da yayi magana da ce to ka kawo ne ba bai kawo ba kuma kaga an kure shi ta fuskar hujja saboda haka wannan karatukan su ma maza sai sun zama mazan sun dauki amanar da Allah ta'ala ya dora musu na daukan nauyin ba a ce sai ka gwargwadon ikonka haka Allah ta'ala ya ce ka dauki nauyin gidanka gwargwadon ikonka ha ba daidai bane kawai shikenan a barwa mata aikin maza ba daidai bane kuma da yawa gidaje za a ga akwai irin wannan ana ta samun haka a cikin al'umma ba daidai bane ce aka ka nemo mata abinci da dukkan abin tasirifin rayuwa ta zauna a gida ta kulan maka da gidanka ta kulan da tarbiyyar yaranka akwai wanda za ta ce ma wallahi in dan shi ne kuma wani illar guda biyun da makarantar bokon da ta arabiya ba abin da ya man zafi ko su yi ko kasu duk wasu da wacce take ta faɗi tashi in ka ganta a wajen yadda masta a makaranta ita ce ɗin dai ta je ta nemi alfarma da allah ɗan kuɗin pta da ake bayarwa a ɗan ɗaga mata kafa wallahi ita take ɗaukar nauyin kudin islamiyya shi ba haka za a zo a sami ya sai a ta yi masa magiya wani zai cewa bai taba ganin baban yaran ba duk abin da ya shafe su ita zai gani abin da ya mazafi abin da wani tun asuba in ya wuce ma kawai sai dare zai dawo to duk wayannan matsalolin su ma ana son mata su dawo kan layin da ake bukata su ma kansu mazan sai sun koma kan saiti sun koma kan layi na tsakaninsu da Allah ka dauki nauyin iyalinka gwargwadon ikonka to shi ne za ka yi magana a saurare ka wanda duk baya mallakar abinci to baya mallakar ta cewa amma ko ba daji a ga cewa da safe za a dan shiga a dan wawo ko a dan yi dumame a ci kuma kai ka kawo za ka yi kima shi ne za ka yi daraja ka yi mutunci da rana ko ba daɗi ko fara da mai ne a gade ka ka kawo a yara sun ci ita ma ta ci dai yin wannan da kake kallanta ita ba zaɓi ba ne da ita tsoro ne da ita ga kuma ta daban tsoro Allah bai yi mutane iri daya ba za a ga wani kawai ya zaro 500 ya ba mai balangu sai a zu a yanka ma balangu na naira 500 kai kuma naira 50 ce da kai ma ya wunka ya tsinke ya tsinke a banza don kudin baka da kudin da zaka ci balangu yanzu abin da ya kamata ka je ka samu masara ga sashiya ta naira 30 in ka siyi masara ta naira 30 ka sai fiwa wata na naira 5 ka gani da kai da shi wallahi sai kun kori abin da ke damun ku shi yunwa ce take damun zakai ma haka mayan bakinka shi ke damun ka shine matsalaka amma duk gaba ɗaya za ka ga busasshiyar gurasa in ka samu kana ci ka danna ruwa za ka ji normal kuma ba wanda zai kalle ka ce bai kallon ka wallahi tallahi ma mai ka ci ba mai kallo ya gani to ya zama to a gidanka da daddaren nan shi ma za a ga yadda dai alhamdulillah za a samu a ci ko da ba daɗi to wannan shi zai sa ka faɗi magana ka sa doka da ka'ida a kiyaye ka ɗauki ɗawainiyar yaran ka kuɗin makarantarsu ka je ka biya ba za ka iya biya gaba ɗaya ba ko da kaɗan-kaɗan ka dinga biya ‘ya'yanka su fahimci kai kake ba su ilimin da suke samu hatta wasu da za su ce ‘ya'yansu sun girma ba sa jin kansu wani zai gaya ba wallahi in ya samu shi sai dai taimaki ba masa banda wannan karatun da ake ta sassautawa wani a ce masa a'a ko babanka bai maka abin da ya dace ba kai wajibi ne kai mai biyayya amma wallahi wani akwai wani da ya taba zuwa maka gayyato shi wallahi tallahi cewa yi shi wallahi tallahi yana ma inkarin wai babansa ne wannan saboda duk wani jin kai irin na uba shi bai ganshi yana inkari ba to saboda haka waɗannan abubuwan su ma sai sun dawo an dawo an abun nan yanayi da ake ciki wannan baya nuna cewa nauyin da naka ne ka sauke shi ka tsora matarka ka fita karfin jiki ka fita kaza ka fi duk akwai wasu ainihin wato ɗabi'u da sufofi da Allah ya tara maka saboda an san kai ne mai zuwa ka nemo ita kuma dukkan wasu ɗabi'u na rauni an tattara mata su sai ka ɗauko kayanka sai ka ɗora mata shi zai ga mace ba daɗewa da ta koɗe ta lalace saboda kawai ita ba ta can ba ta can ta shiga nan ta buga nan ta yi nan ta yi nan ita kaɗai shi kuma ba abin da ya mazafi daga wannan inuwar in ta kare sai ya koma can in an ce ya tashi ya sana'a iri kaza ya ce shi kamar shi zai sana'a iri kaza saboda ka wannan gaskiya shi ma karatun karkuji an yi ta rufewa mata kofa to kuma sai kun yadda cewa akwai matsaloli da ya kamata su ma maza su gyara wanda wannan insha Allah an gyara shine za ga abubuwan sai su tafi daidai fa in qala qa'ilun inna an-nisaa la ilma indahun fil galibi bi hadhihi al-umur idan mai magana yace to ai yawanci mata gaskiya a mafi yawan al'amura ba su da ilimi game da abin da ya shafi kasuwanci kuma haka ne dan ba harkar su bace sai dai ko kwaɗayi na tara abin duniya ko kuma necessity na rayuwa ya tursa san su shiga ciki amma ba harkar su bace shi yasa ko magana bashi da Allah ta'ala ce za a rubuta bashi aka ce in mata ne za su zama shaida su zama su su biyu an tadilla ihdahuma fa tudhakkira ihdahuma al-ukhra in ɗaya ta manta ta ce ke ai ku kaza aka bayar saboda su harkar kuɗi da hada hada ta kuɗi da kirga kuɗi ba ba layin su bane kana ba ta naira dubu goma hita ta tisa sau nawa ta ce kamar dubu tara ɗazu in ta kuma mai ta ta ce an ya bai kai dubu sha ɗaya ba dubu goma ba kawai ballanta na ka ba ta naira dubu ɗari to saboda haka ba harkar su ba ce galib to saboda haka ilimi game da abin da ya shafi kasuwanci a mafi yawa za ka ga mata ba su da shi to in ya zamanto akwai irin wannan matsala fa wala yajidna min ahlil fiqh man yanubu anhunna sannan ba su samu ma'abocin ilimi ba wanda shi kuma zai wakilce su ya je ya musu wannan kasuwancin galiban a mafi yawan lokuta gashi ita bata da ilimin abun kuma bata samu wanda shi yana da ilimi da zai wakilce ta fal jawabu mala yace to amsa anan annahu yata'ayyanu alaiha an ta'amala ala tahsilil ilmi fi zalika to yanzu abin da ya zama wajibi a kanta ta fara dagewa ta samu ilimi akan haka yanzu ga jari tana da shi tana so ta fara kasuwanci ba wanda za ta ba amana ta yi karanci wanda zai dinga juya mata sannan kila tana da nauyin marayu ko wani abu da tana bukata ta dan samu wani abu da take juyawa to yanzu abin da kuma gashi ba ta da ilimin kasuwanci ya ake siya da siyarwa ta fuskar shari'a to yanzu ta adana kudin ta samu ta samu wani malami da zai mata bayanin yadda kasuwanci ta faɗi irin kasuwancin da za ta yi ya yi mata bayanin yadda ake irin wannan kasuwancin a musulunci da kuma yadda haramci ke shigowa cikinsa in ta waye ta fahimci wannan sannan sai kuma ta fara kama ya jibo alaiha kamar yadda wajibi ne a kanta an ta'arifa amra dini ha ta san al'amuran addininta mithlal wudu'i kamar alwala ba wanda zai zo alwalarsa ta zama a madadin tata dole tata daban ta wane daban ta kowa daban da aka wajibi ne ta sanya ake alwala a shari'a wal ghusl da wanka wankan tsarki wankan jinin haila ne wankan janaba in ya kama ta ta sanya ake yin wankan was salati da sallah ba wani ne zai mata ba dole ta sanya za ta yi sallah menene in aka yi shi a sallah sallah ta samu matsala wace matsala ce in an ta samu a sallah za a iya gyarawa wace matsala ce wanda in ta shigo cikin sallah sallah ta ɓaci ba za ta gyaru ba wajibi ne a matsayinta na mace ta san wannan wasaumi da azumi mai ke bata azumi mai ake so mai azumi yayi menene ba a so mai azumi yayi wa kadhalika fi shira'i hawaijiha to kaman yanda ya zama wajibi ta san yanda za ta yi alwala ta san yanda za ta yi tsarki ta san yanda za ta yi sallah da azumi to wajibi ne ta san yanda za ta siyo abun bukata ta na yau da kullum in tana so ta yi siyayya to ta tambaya mai mai Abdurrahman al-Akhdari malam mai lahallari ya gama magana yace wala yahillu lahu an yafa'ala fi'lan hatta ya'lama hukuman la yafi ba daidai bane mutum ya aikata kowane irin aiki sai ya san me hukuncin Allah shin ya halatta ko bai halatta ba shin irin wannan kasuwancin ma da yanzu kike so ki shiga ciki ya halatta ta fuskar shari'a ko bai halatta ba haramci yana shigowa cikin sa ta ina haramci ke shigowa dan in kin tashi ke ki kauce wajibi ne ki tashi ki koya wa kama takhruju li qada'i ma tuqarru ilayhi min daruratiha kaman yanda tana mace yana halatta ta fita domin ta siyo ko kuma ta fita zuwa ga abin da ya zama tilas na larurar rayuwarta to fa kadhalika ya ta'ayyanu alaiha an tas'ala ahlal ilmi to kaman haka kuma ya zama wajibi akan ta ta tambayi malamai qabala zalika kafin ta aikata abin da za ta aikata din yanzu ga wata larura ta zama dole mijinta ya ban mata nauyin gida ina yawan maimaita dan yawanci ana samun haka a cikin al'umman ya tattara nauyin gida ya jibga mata da sunan an kore shi daga wajen aiki ko da sunan yanzu ya yi kaza ko da sunan jarinsa ya kare da sauran uzurruka to yanzu yanayi ya zama lallai sai ta tashi ta nema to kamar yadda yanzu yanayi ya tirsasa ta na ta tashi ta nema to kuma wajibi ne ta tambayi malamai ma'abota ilimi kafin ta shiga neman kar a je garin neman gira a rasa ido ta je ta fada kuma inda za su yi fada da Allah domin Allah ta'ala ce duk wanda yake ta'ammuli da riba ya tsokana Allah fara ba shi ba kwanci hankali ba shi ba zaman lafiya kuma abin da yake neman ba lalle ya rufa masa asiri ba ga kuma tashin hankalin da zai je fuskanta a lahira to ku kaga tashin hankalin duniyan nan na a kwana da yunwa a tashi ba a ci ba a yi kaza ya fi sauki da mutum ya je Allah ta'ala ya sa shi a wuta da haka wajibi ne ta fara dagewa ta koyi karatu kafin sun ba da husulul ilm sannan bayan ta sami ilimi bi su'al ta hanyar tambaya ba lalle ta dauki littafi kamar yadda muke karatun da tana biyawa ana fassara mata ba sana'a da take so ta yi ta tambayi malamai fatawa shin irin wannan sana'a ta halatta ko bata halatta ba shine abin da ake bukata an fahimta yau in ta samu wannan ilimin shi kenan sai ta shiga cikin harkar ba wai ana nufin zai ta sauke littafi kaza ko ta a yi mata bayani ta yi fatawa malamai su ba ta amsa ta zama ala ilimin za ta shiga cikin wannan harkar da za ta ko da ku sai da kosai ne wata za ta gaya sai da kosai kawai abin da yake bukata mai wake itace kaskon suya to duk tana da su kuma me ya rage kawai zai ta tallata wa makota ta fara kosai ba ta jin cewa haramci zai iya shigowa cikin sai da kosan kamar yadda kila kai ma kake jin ah dama kana zaune wani ya ce zai siya ma a daidaita sahu za ka dinga kawo balance yaya balance din shin irin wannan yarjejeniyar da kuka kulla da kai da mai a daidaita sahun ya halatta ta fuskar shari'a a kai kawai abinda kake kallo daga nan zuwa lokaci kaza a daidaita sahu zai zama naka shin yarjejeniyar tana halatta ko ba ta halatta ba damuwa ka bace a'a ka za ka buɗe gurin aski ko kai ka je ka koyi ɗinki za ka fara ɗinki ba ruwanka da cewa kawai so kake ka samu kwastomomi su dinga kawo ɗinki kana auna su kana yanka kana ɗinkawa ya halar da haram take a ciki tsammanin ka babu akwai duk inda za ka iya samun halal to haram za ta iya kuma kutsowa ciki da aka sai ka zama ala basiratin kan dukkan abin da kake yi na rayuwarka na yau da kullum tambifi ka ba'i hajjati hadu da ta samu ilimi akan wannan abin to sai ta shiga cikin wato wannan bukata tata alama ta kaddama bayanuhu zuwa ga abin da dai bayaninsa ya gabata a baya wa haza amrun sahal wannan ko al'amari ne mai sauki al'amari ne mai sauki ka nemi ilimi in baka da shi akan abin da kake so kai fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun ka tambayi malamai in baka sani ba bi qawlihi wa huwa al-murad shine kawai abin da ake nufi so ake ka ci halal ba abin da Allah ta'ala yake so a nema irin halal ka ci halal ka ginu da halal ka gina iyalanka da halal to ko addu'a kai Allah yana sauraron ka amma ta'ammuli da haram wannan yana sa Allah ya cire albarka a neman ka kuma sannan ka gina da haram ka gina iyalanka da haram to wannan annabi ya ce ko addu'a kai Allah ba zai saurare ka ba to shi yasa ka gina iyalanka ka gina kanka akan neman halal to shi yasa sai malaki ta wannan al'amari ne mai sauki akan duk abin da zaka yi ka tambayi malamai in baka da ilimi wa huwa al-murad bi qawlihi alayhi salatu wassalam wannan shine abin da ake nufi da faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun neman ilimi farilla ne ala kulli muslimin akan kowane musulmi neman ilimi wajibi ne kamar yanda kake ganin neman abinci wajibi ne to neman ilimi wajibi ne hatta akan neman abincin daga ina kake neman namagi ina zaka neman namagi to ka san shi ma neman namagin shi ma sai da ilimi ka san yadda za ka mai da naira biyar ta koma naira goma ashirin ta koma hamsin hamsin ta koma ɗari to kuma ya zama to ta koma ɗarin nan ne ta doron shari'a ba ta haram wannan hadithin na neman ilimi farilla ne akan kowane musulmi sannan akwai wata ziyada da aka samu hadisi ne na anas dan malik sannan wanda yake ajiye ilimi a inda bai kamata ba sai suka ce shi kuma kaman wanda ya samu alhanzir ne kawai ya mau ado na gwalagwalai ka samu alhanzir alade kawai ka zo ka huda kunnensa ka samu dan kunnen zinare ka samu sarkar zinare to wanda yake ajiye ilimi a inda bai dace ba kaman wanda ya wa alade kwalliya da zinare da gwal wannan hadisin hadisi ne da'ifi ya zo cikin az-zawaid saboda akwai wani mutum da ake kira hafsu bin sulaiman shi kuma yana da rauni kamar yadda malam suyudi yake cewa an tambaye a sheik muhyiddin annawawi ma'ana an tambaye imamun nawawi rahimahullah game da wannan hadisin ya ce wannan hadisin yana da rauni ma'ana ta fuskar isnadinsa ko da yake ma'anarsa mai kyau ce haka ɗalibinsa jamaluddin al-muzzi ya ce wannan hadisin an ruwaito shi ta hanyoyi da dama wanda an tattara hanyoyin zai iya zama hadithi hasan hadisin akaratahu ibn abdulbar sannan ibn abdulbar shi ma ya kawo wannan hadisin da isnadinsa a cikin jami'u bayanin ilmi wa fadli wa ma yanbaghi min riwayatihi wa hamli sai ya kawo wannan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim sannan ka duba majma'uz zawa'id da na haithami kitabul ilm babun fi talabil ilm shi ma ya kawo wannan hadisin a cikin kwadaitar da mutane wajen neman ilimi ko da yake hadisin ana maganar rashin ingancin sa amma ma'anarsa tana da kyau domin akwai ayoyi na alkur'ani da hadisai masu dimbin yawa da suke magana akan wajibcin neman ilimi da mahimmancin neman ilimi da sauransu irin su wa qur rabbi zidni ilman da kuma ita kanta ikra bismi rabbikal ladhi khalaq da sauran hadisan da ba sai mun kawo su ba intaha bayanu ma ahdathahu an-nasu fi babi al-buyu malai ce to anan dai bayani ya dan ya tike game da abinda mutane suka kirkiro a babun ciniki babun kasuwanci min al-bida'i shaytaniya na bid'o'i irin na shaytan ala sabili tanbihil uqala la ala sabili al-hisa to insha Allah ina ganin lokacin yayi sai mu tsaya a babi na 25 abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi Allah ta'ala ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk